بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة uku ga watan ishirin da hudu ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba kafin mu tafi hutu na sallah mun tsaya a darasi na nawa ɗari da ban ji ba ɗari da bakwai za mu tashi ɗan darasi na ɗari da bakwai a cikin kitabun siya inda malam ya tsaya a kan babi za mu tashi hadisi na ɗari bakwai da ashirin da uku inda ba da yake babu fadl lailatul qadr babun da yake magana akan falalar lailatul qadr falalar lailatul qadr wal hasu ala talabiha da kwadaitarwa dangane da neman lailatul qadr wa bayani mahalliha da kuma bayanin mahallinta sai ce wa arja auqati talabiha da kuma lokutan da ake san a nemi wannan lailatul qadr to shine wannan babun da wato zamu tashi yau malai yace an ibn umar radiyallahu anhu ma hadisi na 723 an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle wasu mazaji daga cikin sahabban annabi sira da aminci Allah ya tabbata a gare shi uru lailatul qadari fil manam an nuna musu lailatul qadari a bacci inganci ittaba il awaqir abakon karshe abakon karshe shine asabul awaqir sai ce fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo kira da amin da Allah tabbata a gare shi yake araru ya kum qad tawada'at ittaba il awaqir annabi yace ina ganin a'lam ko kuma na san shine ara na san cewa lallai wannan mafarkin naku ya dace da bakon karshe annabi ya gaya wa sahabbai haka sai annabi ya ce to fa man kana mutahariha duk wanda zai kirdadu ya nemi wannan lailatul qadarin wal yatahariha bi sab'il awaqit to yi kirdadan ta a bakon karshe ya neme ta a kwana bakwai na goman karshe wannan kafin mu ja gaba ko shakka babu Allah madaukakin sarki yana da hikima wajen kebance da bibi da wasu abubuwa akan wasu yanzu misali idan ka ɗauki mala'iku Allah madaukakin sarki sai bibi da mala'ika Jibrilu akan mala'iku gaba ɗaya haka nan a cikin kwanaki sai bibi da ranar Juma'a a mako sannan a cikin yinnai kuma sai bibi da yinin wato ba da kwanakin zulhijja akan dukkan yinnai a darare kuma sai bibi ta daren lailatul qadr wannan shi muke magana yanzu a kai a cikin mutane gaba ɗaya sai bibi ta annabawa a cikin annabawa sai bibi ta manzanni a manzanni kuma sai bibi ta ulul azmi min ar-rusul a cikin ulul azmi kuma annabi alaihi salatu wassalam shi aka bibi ta akan dukkan wato halittu gaba ɗaya isa muka ce daga musnafa ya koma mujtaba ya koma murtaza domin shi zababban zababban zababbu ne khiyarun ne khiyarin ne khiyarin kamar yadda wato ya tabbata a littattafan sira da kuma hadisi cewa annabi alaihi salatu wasalam ya fi kowa kima da daraja a cikin halittu gaba daya sannan kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana alqur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mun saukar da wannan Qur'ani da ake karantawa a cikin Lailatul Adaran Lailatul Qadr. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana inna kunna munbiri a cikin wato tan suratul Dukhan kenan. Cewa bayan ya ce hamim wal kitabil mubin sai ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka hakika mun saukar da lailatul qadar qur'ani a cikin wani dare mai albarka sai ce inna kunna munziri lalle mun kasance mu masu gargadi ne sai Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a daren lailatul qadar ake baje gaba ɗaya na rayuwar mutum a wannan ranar Allah madaukakin sarki zai yi baje na komai na rayuwarka na wannan shekarar duka to shi za a can suratul qadar ma ya gaya ba inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin shine ya yi faraku kullu amrin hakim min kulli amrin kowane irin al'amarin ka a wannan daren ake bajitin ka kaga sabanin yadda mutane suka saba da cewa ranar larabgana ran da ake larabgana rana ake yin kaza ai kaza ai kaza kaga wannan nassin qur'ani ya ci karo da wancan labaran da ake bayarwa saboda haka shi sa kai tsaye da ba wancan maganganun ba su inganta ba yawanci kurafat ne kawai da maganganu na mutanen gari amma bai inganta a nassi cewa ranar larabgana ake ake ake budget ba ranar lailatul qadr ake dan za ga wannan lokutan ana da tantu kala kala da ake ba a wanki a wannan ranar ba a canja sannan kuma wato ba za a bar tukwane a waje ba duk da magana tukwane a waje wannan wani abu ne na daban kaga da za a kalla ba wai magana cewa da ba mace ne tsafta ce ba da barin tukwane ko kwanuka ba a wanke ba wannan daban amma magana cewa akwai wani nasi akai babu nasi sai nuni akan cewa wannan larabar da za ta zo da ake kira larabgana ranar musibu suke doka gaba ɗaya saboda haka ba a kaza ba a kaza ba an garin lauri a in sunta ba wani dalili da ya nuna haka hafiz ibn hajar al-asqalani al-hafiz ibn hajar babban malami eh wanda ka ji an ce mutum al-hafiz hadisi wanda wato yayi sauraya yayi hadda ta hadisi dubu ɗari a takaice a kansa dubu ɗari ban na hadisi dubu ɗari shine tun daga kan haddasana ba kawai mu ce an bin umar da muke fara yanzu ba sai an kawo islami mutum ɗari ne sai an kawo su shine ake kira al'adu su ne da irin wannan malaman da kanta mori yake zai kure su yana zaune wanda zai haddace hadisi dubu ɗari yana zaune zai zuba masu in ka ji an ce mutum al'adu to sai wanda ya kai wannan martaba sai ka iya haddace hadisi dubu ɗari can can an gwada ka an ji ba matsala shine haji amma kai ka haddace ka rubuta littafi shafi saba'in amma tambaya ka ce baka shirya ba kuma za ka kure ne wannan abu to wannan shine to kaga ya kawo a cikin littafinsa a fatahul bari sharhin sahihul bukhari wanda wajibi ne ɗalibin ilimi ya zanto kana da bukhari to kana da wannan fatawul barin kamar yadda na taɓa gaya muku a cikin littattafan da malamai suka ce ɗalibin ilimi bai dace a ce babu shi a laibirarin sa ba idan za ku iya tuna mun ce akwai fatawul bari ko na ibnu hajar al-asqalani bayan shi ba sai nailul auda na imamu daukani bayan shi ba kun yi shiru sai al-mughni na ibnu qudama al-maqdisi wajibi ne ɗalibin ilimi ya rantu yana da shi a labirarinsa. Sai wanne? Eh? Ban ji ba? A tamhi na Ibn Abdulbar. Wannan kamata ya yi a ce kowa ka biyan littattafai a matsayin ka na ɗalibin ilimi domin su suna labirarinsa. Kuma mai mujallabi kaɗan kawai na irin lautar su. Shi ne mujallabi manyan ne guda biyar. masu ɗan girman. Sauran kuwa Ibn Kudama al-Makadisi mujalladi goma sha ne juzu'i talatin da misali haka kowanne fatahul bari sha shida ko sha ya danganta da matsaba'ar da ka samu. Kowanne ya zanto kana da shi bayani ne dalla dalla ake to a cikin wannan littafin sai da ya kawo maganganu guda arba'in da bakwai da aka yi akan akan abin da ya shafi lailatul qadar kawai arba'in da bakwai ɗaya bayan ɗaya maganganu ɗaya bayan ɗaya zai da ya kasu guda arba'in da bakwai to shi wannan da na kulkarin da za mu bayani a kansa kai tsaye ba a faɗi wani rana cikakkiya ba sai dai alamu akwai alamu da ya tabbata wasu a nasi ba amma wasu su ma akwai labarai da ake kawowa amma wanda suka tabbata a nasi ya fi ɗaya biyu zuwa uku ba waɗanda aka ce idan lailatul qadar zai tabbata to akwai alama kaza da kaza da ake gani amma wasu gaskiya da yawa ƙare-ƙare ne da labarai kawai na mutane bari mu ji a hadisan za mu ji wasu in babu je mu faɗi wanda suka faɗa. To sai yake cewa hadisi na gaba, ko kuma kafin nan za mu gane cewa mun fahimci akwai falala ta da lazin kadari. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ya kebance da lazin kadari saboda wasu dalilai da wato da hikimomi da Allah ya ajiye su a ban kasa. kaga wanda ya dace da lailatul qadar fa kamar daidai yake da wanda yi ibada ta shekara 83 da wata hudu shine wata dubu din in ka buga zaka ga haka je baka khairun min alf shahr haka aka ce to duk wanda ya dace da lailatul qadar to kamar wanda ya shekara 84 da uku da wata hudu ne yana saboda wa Allah kuma Allah ya karba kun san ba wai kautar ba karbar an karba Iza a ga annaba suka yi aiki alkhairi zai ce rabbana taqabbal minna. Domin cewa inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Annabi Isma'il da shi da Annabi Ibrahim da suka gina Kaaba ba su tsaya sun yi afafa cewa ai wannan aikin na Allah ne dole ba ya karba ba. Ibe ya su. Amma da suka zo sai Allah ya gaya mana tawazu'un da suke. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم Isa na sha gaya muku a baya ko mutum ilimi ne riki na Allah na daidai in yana cika baki a kan ilimin sai Allah ya dozarta shi ku duba ku ga yadda annabawa suke yi idan mutum ya zo yi aiki na kwarai sai kankan da kai kuma duk da Allah ne zai sa shi wallahi na sha faɗa kafin a zo gaban ɗan jagora a zo su yi abokan karatun mu na sha gaya musu cewa wallahi wani taɓa nasara dalili ko shine duka bakin da ya rike a baya ko ilimin gaskiya ne da shi Allah ba zai bace ba annabi Musa ba wa'azi yayi dan wa'azi suka ji tashi suka yi murna aka rika kabara wani yake Allah akwai wanda ya ka ilimi yake ba na jin wannan kalmar kawai ya faɗa sai Allah yake to bari je kama baka da aka tura shi ga gina su ba su dace sai ya tafi ya rika bibiya wanda ya je gurin sa ba annabi bane zan san da yafi inganci kida gurin sa yace sai da ya koya mar abubuwa daban-daban da bai san su ba mun biya a suratul gaji ilimi ya ba shi daban-daban da kalje kuma yake to ya isa malam ya gaji da abin da dalibin da yake wa yake daga yanzu ilimin da ake baka ya isa haka wannan ba dai ne to ko ilimin ka na gaske ne in kana tsafa ba ko jin cewa ka raina kowa to sai Allah ya tozar ka ta balantana na ƙarya ilimin ƙarya kun ga dalili na na farko da na yi faɗa kenan dalili na biyu na ce ba yadda Allah zai bar addininsa a lalace aikai a ce ba wanda zai gano sai wani yanzu a wannan mara da muke idala ta tashi komai ya lalace kawai wani dan da ya gano gaba ɗaya shi bawul bukari shi wani hajjar duk ƙarya suke Allah adalcin sa baya haka domin da garan da kai da an ruke shin littattafan nan tika da ake amfani da su gaba ɗaya addini ya lalace domin gaba ɗaya addinin mu akan su aka gine su aikin hajjin ka da kake yi su suka gaya ba tallaka da kake yi su suka gaya ba zaka su suka gaya ba to idan kai da wayannan sun rushe gaba ɗaya wanda suka yi ayyukan na baya duk abin za ke nan duk iyayen mu da wanda wani har ya mutu a rayuwarsa yana aikin haji za ka ga mutum wani ya ce ba aikin hajjin su arba'in talatin umara ya yi kaza duk a banza Allah baya haka sannan abu na uku shine da na ƙara samun izinin ilani da shi shine babu yadda za a yi ka rika taɓa bayan Allah kuma Allah ya kyale ka. Ka sha ba da misali a nan, ko sandaunar da ta ba wa balewar ji ka rika gani kullum a duniyar Najeriya je ka tozarta Allah. domin har an ga da suka wuce kai the labor the, um, the labor of euro trust can never be in debt aikin su sa dauna da ta ba wa balewa ba zai zama in debt ba sai aikin su bukari da musulun sai aikin su jabir dan abdullahi da anas dan malik ai ba zai yi ba hankali kenan a hankalce karka je ko ina to wannan shine abin da ya kamata ko da yaushe wato mu rika tunani ko mutum bai yi karatu ba akwai wani bawan Allah ya fi zuwa karatun zera yana cikin manyan dattijai wata wani lokaci shekara biyu da wani abu sai ya jira ni ko uku sai ya ce mu malai yusuf suwaye a sahabul kahadi sai nace wallahi wasu mutane ne masu ta'adi nace ina bibiyar barin imani suke a ke ɗansa ne yake zuwa neman bayani ya sa a hankali mahaifiyarsa na ji na tabbatar da ran ladi mai karatun nan yana ji na ya san me nake faɗa yayi yace to hajiya kin ji ko nake wallahi tallahi kwace mai imani ba in karatu ne na Allah ya tafi akwai malamai je ne ya yi karatu ashe wai university yake a alƙalam jami'ar alƙalam yake sai ya haɗu da wani ɗalibin ɗan jamhuri shi kuma buzan furen ɗin sai ko da yaushe tare suke sai mabarbarar tunani saboda haka sai ya zanto duk wanda ya yi magana kowaye shi zai karya kai inda suke da wannan ɗabi'ar to sai ka ga mahaifiyarsu da tijuwa ce sai ka ga ɗabi'un yaron ya canja in ya zo hutu nan sai rana kaza baya dawowa sai dare sai wai makaranta yake zuwa ta tuke shi sai ta gaya babansa shi ne ya kira ni mai mutu da yana ya ce to wallahi da a lokacin ba cewa shi ba za a yi an ci a gida ba ko dai ya bamba gida ko ya daina suka yi nuka bugawa da karshe ne dole aka danne sai karan jiya ɗan da za mu je karatun tafsiri ba mu samu karatun ba ana ruwa muna masallaci ne su injiniya sai ya kira ni yana kira na muna ana ruwan nan sai ce malam yusuf muna tare da yaron nan ne yanzu yake ta godiya cewa wallahi tallahi an ce mu kira yiwarsa kaza kaza kaza sai a lokacin da ba ya bai amma da wannan abin ya zo ya faru kuma sai ƙara tabbatar da cewa an ceci rayuwarsa yace domin ɗaya yaron ma yanzu a jami'ar alƙalam an kore shi domin wani malami ya zo yana bayani sai kote shi yana faɗar waɗanda suke hadiyar tafsiri babban tafsiri da wanda suke bai kamata a ji tafsiransu ba sai ya zo sai ya bada misali in a baya fa kafin a zo su sai ya bada misali da ɗan tabori sai wanda yaro ya miƙe yake ƙarya kake yi malamin duk duniya ne wannan kaza kaza kaza to sai aka kore shi gaba ɗaya daga jami'a wannan fa tarbiyyar aka koya musu a to wanda zai iya kallon anan ko mu auye zaga to ban waye ba zai zaga ba zai kalli yara ƙanana ba ko alari in ka ba shi alari a haka zai rike upside down amma wani ne zai kalli Mu'awiya ya zaga. Wannan kun san illar ne dafin da aka yi mana illolin da aka yi mana yana da yawa. Allah dan za ga wani a gidansa akwai wani makocinsa akwai wani bai iya karatu wata ila a islamiyyar su ma bai yi sauka ba korarsa aka yi. Bai zo intabiyun sauka bai ci ba amma yanzu ya koma layin zage su anan. To dole abin ne ta damu mu shi da abu tuntuni ni duk wanda ya sani da ba ka ba a zo wannan gabar ni kullum abin yana damu da saboda babban bala'i kenan a ce wanda zai zo koya ma yadda zaka ba Allah kuma ya koya ma me yakon ka ba Allah ka iya ibada kuma kullum baka iya ibada ba sai zagin magabata wannan wata irin dabi'a to kaga ibnu hajar din nan ba aikin da suke wa addini kenan ai kun ga a maganganun sa da yazo yana ta ibnu hajar baki uku yayi duk wanda ya kalla ya tana zai rika su ne ba maganganun ka ji go baki uku ibnu hajar din da ya zauna da ka Imam Bukhari dai hadisi baya rubuta ya sai sallah raka'a biyu a roba wallahi sai sallah raka'a biyu ya roki Allah inda alkhairi Allah ya ba shi damar rubuta wannan hadisi in ya tabbata magana annabi sai Allah ka ba shi ikon rubutawa bayan aikin da ya ba Imam Bukhari ne yana yaro ya haddace Qur'ani kuma mafarki yayi yana yau Annabi hidima malamin sa yace hadisin Annabi zaka kula shi in yana yaro Allah ya sauke to wannan shi ne hadisi na gaba to kaga akwai wannan mun gano sannan a ruhu ya saliha haqqun mafarki na kwarai mafarki na kwarai gaskiya ne in dai mutum yayi mafarki na alkhairi ne kyau to musamman mutumin kirki yayi to ko shakka babu wannan mafarkin gaskiya ne in dai bata sabawa mafarkin naka bai sabawa ka'idodin shari'a ba duk wanda ya mafarki ya ga an bashi wani abu na shari'a da ya saba wani shari'ar musulunci to ƙarya ne dukkansa wannan shi ya kamata a kula sannan abu na uku da za mu koya a hadisi shine an so a nemi lailatul qadar shi za ba a faɗi ranar ba dan da an faɗa kowa baccin su zai kaje duk wanda yake zuwa kasashen Laraba ko a Saudiya za ga duk ga su nan wanda suka je umarar ta azumi da tambayi su zaka ga ba ran da ake cika harami irin ran da ran 27 in ka kawo zuwa karfe biyar in ka take ka makara a wannan ranar baka tafi da wuri ba to ranar su harami cika ki za'a don wanda bai taɓa zuwa lailatul qiyam qiyamul layl ba ranar yana zuwa domin sun ta kankanci ita ce ranar lailatul qadar a to inda wannan ranar ne me yasa mutum zai fito 21 da 2 da 3 duk sauran kai ta zuwa ba yake kwanciyar ka ba lura da za ta fita aji ba ba ta kame shi saboda wani dalilai da suka dogara da shi wanda ba shine dalili ingantacce ba gaskiya abin da yake daidai shine a cikin mara yake kamar yadda zamu biya to kaga hadisi na gaba da hadisi aidin al-kudri kala eh ta kafta ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsata ne ramadan sa'd bin malik bin sinan yace mun yi itikadi tare da annabi alaihi salatu wassalam a tsakiya goman tsakiya a goman da da annabi yake itikafi kenan goman tsakiya fa karaja sabihatu ashirina sai annabi ya fito a daren 20 daren 20 shine sabi atbahin 20 ga wata abuwan wace garin 20 fa kada ba wato annabi alaihi salatu wasallam yayi hudu ba fa kada bane wa kada yace inni uridu lailatul qadri yace an nuna mun daren lailatul qadri thumma ujitu azan aka mantar da ni wannan daren aw nusituha ko kuma na manta sai annabi yace amma fa jami tuha bil akhir al awaqir bil witr inda an mantar da ni ku nemi wannan daren a cikin goman karshe a mara odd numbers a neme su a mara daren ishirin da ɗaya da uku da biyar da bakwai da tara. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wadi yace amma kuma abin da zan iya tunowa shine duk da ammantar da ni ɗaya daga cikin hikimomi kenan da yasa dan mu nema dan kaga da ya faɗa kamar yadda na faɗa kowa ranar zai nema kawai amma abubuwan da suke na wajibi ba a mantar da annabin Allah wannan na wani falala ne saboda wata hikima ta Allah shi za a kai mana haka domin da an faɗi ranar za mu yi tawakuli kowa zai zauna to saboda haka sai ya ce amma daga cikin alamomin na wannan ranar da aka nuna mun shine na ganni anni asiri fi ma'in wadi ina yin sujada a ranar ina yin sujada a cikin ruwa da tabo wato an yi ruwan sama a ranar annabi yake musu kwanakin ba su kare ba to ranar da za a gane na tsananin da zai zo faru ko shakka babu wannan al'amarin zai faru fa man kana atakaba ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi itikafi a tare da annabi alaihi salatu wasalam bal yarji to ya dawo fa da ana yi cikin muka dawo domin idan annabi ya yi itikafi kwana goma a goma tsakiya yaushe zai fita kenan waje gari da safe shine ranar sun fito daga yake kafi za a dora da azumi amma an ban masallaci an fahimta da kyau ko yawa to shine yake to tunda yanzu ba a goma tsakiya lailatul qadar yanzu ba kowa ya dawo mu dora dan mu nemi wannan lailatul qadar a goma tsakiya ina annabi ya mutu jela da wannan Sa'idu Ahmad wato Abu Sa'id al-Khudri Sa'id bin Malik yace muka dawo wa ma nara fi samai qad'atan yace wallahi babu girgije ko ɗaya a sama gari ya yi tekal wato a wake yake gari ya wake ba wani aikidar sahabin wato mutafarrika yankin girgije wanda yake a warware shi ake kira da kaza girgijen da bai haɗe guri ɗaya ba yanki yanki shine kaza yace babu faja'at sahabatu muna tsaye kuwa bayan nan sai ga girgije ba madarar aka rika ruwa hatta kala ta kabul masjid a wannan daren 21 har sai da rufin masallaci ya rika zubar wato ya rika zubar da ruwa saboda kun san rufin gangan ya ce ta dabino ba irin wannan bane sai da ruwa ya rika zubowa ta ciki wa kana min jaridin nakal yace da zangar ya dabino akai rufin wane mutum wa uqimatis salatu aka sai da sallah yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i yace a wannan ranar na daren da yake ran daren 21 mun ga annabi alaihi salatu wasallam yayi sitira a cikin ruwan wa inni da tabo bai ba mu misalin yace hatta ra'aitu athara inni bi da bahaji Abu Sa'id al-Khudri yace wallahi sai da naga gurgun wannan taban a cikin gojin annabi domin akan sai ya rika sujjada kaga a wannan shekarar yau aka ga lailatul qadar kenan daren 21 amma mu yanzu kamar yadda muka faɗa sai dai alama ba ka da rana wato da aka kaya ba cewa ga ki kaza daga cikin alamomin da annabi ya faɗa cewa wa garin wannan ranar za a gani za a ga rana ta fito ta yi haske amma ba zafi sannan kuma za a samu nutsuwa a wannan daren cikakkiyar nutsuwa ba shi yake nuna cewa ko haukin kare ba za a ji ba muna yara za mu ji ta asiri in muka wuce muka ja haukin kare mu koma mu ce ba yau bane tun da wai kare ya yi hauki ba shi bane ba shi da alaka da wannan ko ɗaya ko a ce idan lailatul qadar ya zo za a ga gidaje sun gibi za a rika hango kaza duk baya ce jarabe domin yadda ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam a hadisin ubayy bin ka'ab cewa yi ita daren lailatul qadr Allah ta dulu yawma idin la shu'a laha rana za ta fito a ranar ba ta da zafi an gane ko wa min bayni alamati haddu malina wa sakina kuma za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan daren salamun hiya hatta ba ila al-bajr tun daga daren har zuwa tun daga lokacin da rana ta baki a kullu alfijir ranar da zuwa za a samu kaga ranar da kaga in kaga kun kun yi fada ba a ranar kun yi rigima ai ai kai ma ka san ko wannan na dirkadar ne ban da kai domin ka rusa abubuwan da ake so a samu hadisi na gaba dan akwai ruwaya da ta zo ta nuna wata rana annabi ya fito a wannan ranar ya fito dai ya ba da labari zai samu wasu suna sabani a mutum biyu to wannan abin ya dauke mana hankali sai da an manta da ni kuma ya fasa faɗa an ce mutum biyu ne ya fito ya kamar sun samu sabani a junan hadisi na gaba hadisin ɗari bakwai da ashirin da biyar ana bin shahidin kudiri كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان abu ka idan kudi yace annabi ya kasance yana yin yujawiru yana yin itikafi kaga sai ka dora da kalma fi ramadan ai ya aka kifu fil masjid shine yujawiru shine abin da ake ga ya dan da more shi karatu a gaban malami yake yi ba wai kawai dan ka jira yari larabci ba za ka yi wannan shi ya waje matsala gaba daya wallahi shine duk inda ka je gaban malami zai ce baka tarbiyya cewa ga yadda ake mu'amala da kaza ga kaza kuma yadda ake yanzu shikenan to kaga idan ka je yujabiru a larabci ya larabci ba haka zaka fassara shi ba ko ba haka bane amma kaga malami zai gaya ma cewa yujabiru fi ramadan ai ya ata kifu fil masjid yana yin itikafi a masallaci shine abin da ake ila ajirin lati fi wata ijari a goman nan da take tsakiyar wata mun faɗa a baya da a tsakiyar wata yake yi tikaji fa idza kana ina yumbi min ajrina laylatan tambi idan wato daren ishirin yammacin ishirin ya yi ta shuɗe wato aka gama ishirin ga wata to da zarar ya yammata a wannan daren na ishirin daren ya shuɗe wa ya taɓilu ya dawo ishirina daren ishirin da ɗaya ya gabato kuma raja ila maskani zai koma gida domin ya fita daga itikafi da zarar an gama ishirin to sai koma gida me ya faru wani da a man kana yujawi ruba'ahu duk wanda suke itikafi tare da annabi su ba sai su koma gidajen wa annahu aqama fi jari jawara fihi al-laila allati kana yarji'u fiha yace annabi alaihi salatu wasalam ya kasance ya tsaya a cikin wani wata da ya yi itikafi a cikin dararan wanda ya kasance ko a cikin daren da ya kasance yana komawa gida yace kawai a wannan ranar dan daren ikirin kenan ba kada ba ba kada ban nasu sai annabi ya fito yayin mutane hudu ba shine dai irin wanda hadisin karin bayani ya fito yayin hudu ba fa amarahu ma ja Allah yayi musu umarni yadda Allah ya umarce shi umarni sun makala sannan yace kuntu ujawiru hadhihi al-ajra na kasance ina yi tikafi a wannan goma ثم قد بدا لي ان اجاور هذه الاجر الاواتر to ya bayyana a gare ni an umarci da rika yin itikafi a goman karshe annabi ya gaya wa sahabbai haka fa man kana atakafa mai duk wanda ya yi itikafi da ni wal yasbut bi mu'takafi to ya itikafi ya tabbatu a gurin itikafin sa ya tabbatu a gurin sa wa qad uritu hadhihi al-laila to an nuna min wannan daren thumma wujitu hasan na ka mantar da ni fabtaguha bil ajri al awajir annabi yake to ku neme su a goman karfi wabtaguha fi kulli witr sannan ku neme su a kowanne bara kowanne bara 21 da uku da biyar da bakwai da tara kuma dare ne yake fara zuwa koyi ne yanzu yau daren ne muke daren talata ko daren laraba na'am daren laraba kun san shi ne magana jimhur zancen da ya fi ƙarfi kenan cewa yau daren shi taron juma'a shi ne daren juma'a idan rana ta ba shi daren juma'a kenan in ana magana falalar juma'a a daga lafiya annabi da aka ce daren juma'a da ranar juma'a to ranar juma'a ranar alhamis ake fara shi bayan magariba yawwa ba yana nufin sai ranar da daddare ba dare na yi ran juma'a an shiga asabar Isa wanda ya mutu ran Juma'a da daddare to ya mutu daren Asabar. Kare kuwa, daren Asabar ya mutu. Eh, amma wanda ya mutu yi baya cikin wannan. Wanda ya mutu daren Alhamis da yinin Juma'a to shi ne za a ce ya mutu ranar Juma'a ko daren Juma'a. Amma rana na faduwa to an shiga wani gurin kuma. Ba shi ne dalilin da ya za ka ga sau da yawa da zarar an ga wata ramadana wata wuraren sai a fara ne tarawi ko domin an shiga da alfarmar daren ta fara tun daga ranar saure jedaru da ake yi daga ranar aka fara tun daga ranar wannan shine zancen da ya fi ƙarfi kenan shine maganar jimhur cewa dare ne yake farawa kafin yini to shi ne yake gaya mana a yake to ka ku ne ma wa qad ra'aytu ni asiru fi ma'in wadi annabi yake na ganni a wannan mafarkin a ranar kai da aka ga lailatul qadar suna yin sujjada a cikin ruwa da tabo ranar an yi ruwa wacce halatti sama'u fi tilkan laila yace kawai sai sama ta burtike a wannan daren daren da annabi yayi wannan bayanin sai sama ta haɗi wato hadari ya haɗu kun ga dai ai karin bayani ne na wancan hadisin ko yace fa amdara aka yi ruwa fa waqafa al-masjid fi musalla nabi sallallahu alaihi wa sallam ko wato yace fa waqafa al-masjid masallaci ya tike gaba daya fi musalla nabi sallallahu alaihi wa sallam gurin sallah annabi alaihi salatu wa salam shi ma ya tike lailata ihda wa 20 daren 21 yace fa basurat aynaya aini yace ido na ya gani inda Abu Sa'id al-Khudri da ido na na gani yace nazarat ilayhi nazartu ilayhi in zaraba min ad-dubi wa wajhu mumtali tilan wa ma'an Allahu akbar dai sallage abatarat aini ko ban ji ba me yake to kaga na ko da kari yace fa basurat aini kari ma tauhidi yace ila nuna sun ga annabi alaihi salatu wassalam yace nazartu ilayhi akwai wannan kalma a naku eh fa nazartu ilayhi yace na duba annabi alaihi salatu wassalam in sarafa ya fito mina suje daga sallah asuba wa wajhuhu mumtali'un dinan fuska ta tashi kada ta wa ma an da ruwa wannan misali yana so ya gaya ba wannan ranar da annabi ya mana bayanin da ni na ganta kawai sai wani ɗan jamhuri ya zo ya rike ƙarya ne yadda wayannan ba su ne manyan mukiru na mina sahaba ɗin asali da ma mulhidai mutum bakwai ke zo a rusa a sabon aka rusa su addini ya rushe abu huraira jabir anas nana aisha Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Abbas, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Wayannan bakon kana ruza su a musulunci ko ka ruza addini wallahi domin sun fi kowa yawan hadisi. Kuma ku je ku ga duk mulhidai wanda suke ruzawa su suke ruzawa. Wayannan bakon ba wanda suka fi tsana irin su a sahabbai idan aka zo tabi'ai kuma sai suka da kan Imam Malik domin in suka roshi ma a tabi'ai jigo ne. in ka rusa shi ka rusa jigo mai karfi da sai da dinin musayi tabi ai da tabi tabi wayannan uku ka ga suka dau Abu Hurairah a sama ko wancan dan shi da ya zage zage ya zage mutane uku ai su ya zaga an littafi yayi da Abu Hurairah da Abu da sunansa wannan da na kawo sai da dinin musayi asirin mutaqaddimina da Imam Malik su uku nan ya rusa saboda in ka rusa wayannan doka jijjige kira ku sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i ko da daidai jiko a cikin rusa shi abu hurairar kaji zakin da ya rike ba za ka jawa mai gaba ɗaya karya kai duka ba shi ne duk wanda ka ji zai irin wannan ɗabi'ar ko dai ɗauko a cikin fahimtoci irin na orientalist in a shekarun baya ba kun ji ana ta buga da masu cewa annabi alaihi salatu wasalam ya zai auri ba ta kara ba ko a cikin shekarun baya duk wanda suka islamic studies za ku ga har wata aka rika birawa a jami'a masu wannan barbarar tunanin ba su ba su nasara ba aka zo magana auren wuri suka ɗauko ta shi ma aka danne su ko ba a yi da ba to duk wannan tun afkasin ne ba duk su ne domin akwai wanda already sun yi wannan tunanin na sun rubuta kuma an ba su an ga an wuce ta kansu shi ne kai ka je ka ɗebo wannan tarkacen kuma a kyale ka ai ba zai yi ba to wannan shi ne abin da yake faɗa a nan yake to kaga yake idanuna sun gani da ido na na gani a wannan bayanin da Allah ya yi hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha kalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al awakir Nana Aisha ta ce annabi ya kasance yana tsaye da kafi a goban karshe ne Ramadana na Ramadan. To yanzu sai ka ɗau wannan don Allah ka haɗa da wancan kace sun ci karo don kai ga tsoro gwan gida ne. Ba wani cin karo ga shi an gaya ma asali annabi yana yi ne a tsaye goman tsakiya daga baya ya koma yi goman ne karshe shi kenan. Sai annabi wa ya kuli yana cewa ta haro ne lafil kadir fil ajr lawakin. ku nemi wato lailatul qadar a goman karshe ne ramadana na ramadan an gane ko wannan shi ne muna sa ran za mu iya kammala babu insha Allah kitabu ne yake kaf littafin da yake magana akan itikafi kitabu siyam wata kila Allah yake mu je muka kammala sati mai zuwa mu shiga mu yi aikin haji ko da a garin mu babu itikafi al-ashr al-awakhir min ramadan babu da yake magana akan wato yin itikafi a goman karshe na ramadana an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya takibu al-ashr al-awakhir min ramadan manzo kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin itikafin goman karshe a Ramadana shi ma wannan mun ji ya ake shi kuma mafi karancin itikafi kwana ɗaya ne ko mutum ya ga dama zai iya zuwa itikafin kwana ɗaya ya halatta ko biyu ko uku ya halatta ka haka mai da wato abu hurairu yake faɗa yace annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin itikafi a kowanne kowanne watan ramadana kwana goma amma shekarar da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa kuwa a shekarar kalle daga ita bai ƙara yin azumi ba kwana ishirin yayi haka abu hurairu ya rawaito mana isa eh kwana ishirin yayi itikafi na kwana ishirin yayi isa amma suka ce abin da ya fi falala shine abin da Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa yana yi shine kwana goma karshe domin a nan falalar take saboda hadisin wa na na Aisha saboda hadisin na na Aisha shi ta Abu Hurairah labari ya ba mu dangane da abin da ya faru da Annabi alaihi salatu wasallam sannan aka ce me ne ce hikimar da ta sa ake so a rika yin itikafi wata hikima ce ɗaya daga cikin hikimomi wataƙila da yawa matasa an yi itikafi ai ana faɗin hikima wata hikima ce take sa a yi itikafi suna faɗan wata hikima wanda irin su ibu da hajjar ɗin da sauransu sun faɗi wasu abubuwa wata hikima ce take sa a yi itikafi mutum ya tafi ya yi itikafi kwana goma ko biyar ko shida a masallaci me ce ce hikimar dan ya lailatul qadar sai a itikafi kawai za a dace da shi ko mutum bai shiga ba wato kana so ka ce dan ya mai da hankali gaba ɗaya a lokacin sai domin karba amma akwai wata na'am yawa dan ya shagalta da an yanke gila lil ibada dan ya shagalta da ibada akwai wani kuma akwai wata hikimar da malamai suke kawowa bayan wannan. Kuma suka dogara ma da hadisi, ita nake so mu je kanta. Wace hikima ce ta sa ake so a yi itikafi? Suka ce wai saboda ta uku shine saboda imani yana tsufa kamar yadda tufafi yake tsufa. Shine dalili. Al-imani ya khalaqu kama ya khalaqu thawb. yawa dan ga malam Muhammad yana ta kallo na annabi da ya faɗa cewa wato yana tsufa kamar yadda tufafi yake tsufa hadisi ne ma ingantacce hadisi Amr bin al-As Abdullahi bin Amr bin al-As annabi yake cewa innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb ko innal imana la yakhlaqu fi dawbi ahadikum hakika imani yana wato tsufa a kirjin ɗayan ku zai tsufa wato kamar yadda tufafi yake tsufa shine yake fasalullah an yujaddida al-iman fi qulubikum ku rika roƙon Allah ya dawo da imani a zukatan ku rika roƙon Allah an gane ko duk da sai saboda wannan in mutum ya shiga yi gashi Allah ya da in ya dace fitowa shi da kansa za ka in ya dace na kamar wanda ya je aikin haji kuma shi da kansa zai ji ya canza kwana goma tara tirbe ga tsirara ba bai ga ya jujuwa ma juju a hanya ba a imanin sa ko zai sabunta kwana tara cin in dai ba shiga da waya yana kallon tiktok ba tiktok ba wanda ya shiga da waya yana duk inda rai da ko wanda gauta ai gwara ka fito kai yawon ka Allah in dai mutum zai shiga yana wannan to gwara ya fito yawon ko kuma ya shiga ta buɗe social media duk abin da ake da shi yake a'a malam ai a cikin wata duniya kake kai ba ai wanda ya shiga itikafi zo ake gaba daya waya ma ba ta larura ba ba ruwan da ita ko wanda bai shiga ita waya da sai da Allah kuma da dila uku a san ai amala ai a kasuwa kake akwai wani bawan Allah Allah ya masa rahama ya rasu wani ana ramba shi mobile mun taɓa shiga wani itikafi a New Zealand shi in ya zo wato da abu ya faru kawai zai fita zai ɗaukan keken zai fice in ya zai gama abubuwan su zai dawo ba wa Allah zai dawo ya zauna a kwana da shi mu bai da yake kafi kenan wallahi in dai wani a harka ta samu yura harko za ku ga baya nan kawai sai sai dare za ku ganshi ya dawo Allah ya masa rahama wani alarama ne can mun alarama mutumin kirki yaron su a hanyar dawa wani lokaci sun dawo a hanyar dawa yan fashi suka harbe shi yaro Allah ya yabe masa to mu je zuwa saura minti biyar um ana aisha shi muka biya ko ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya dauki rada miki Allah tabbata gari kana ya ta kibul ashir al awakir min ramadan ya kasance yana azumtar goma karshe na ramadan hatta tawaffahu Allah wannan hadisin muke bayani har Allah ya karbi rayuwarsa to iza ya fi kyau kai ba ta yi goma ƙarshen sun ma ta kafa azuwa ji hobi madi bayan nan matansa suka dora zuwa suka rika yin kwana goma bayan nan babun madayar kudu man arada ne a cika ba fi mu'takafi babun da yake magana akan yaushe ya kamata wanda yake nufin itikafi ya shiga itikafi da safe ko da rana ko da yamma ko da dare an aisha radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya takibu fil ajr al awakir min ramadan da aisha tace annabi ya kasance yana yin itikafin goma karshe na Ramadana fa kuntu adribu lahu qiba'an take zai don kafa matanci a kan rumfa shine qiba'an fa yusalli subha da yayi sallah asuba thumma yadkhulu huje shiga kun ga bayan sallah asuba kenan ko da safa ake shiga itikafi bayan sallah asuba fa ta'adanat hafsa aisha an tadriba qiba'an kun ga da yayi kafa wannan tantin kana aisha ce ta kafa ba sai na da hasa ita ma ta lallabo ta zo ta samu na na Aisha ta ce ki ba ni izini ni ma in kafa tawa in kafa na watan ce mata kenan da Allah ni ma ke min izini in kafa na watan ce fa azinat la ta ce ne miki izini je ki kafa fa darabat qiba'an ita ma ta zo sai na ta tanti kusa da wani falamma ra'atu zainab Nana Zainab da bintu Jahash ita ma da ta gani zarabar ce ba ita ba ta nemi izinin kowa ba ba ita zo ta ta domin na ja gaya muku a cewa ita Zainab ai tana ganin cewa ai ja ta bi ta komai ba duka sauran kowa in yazo zai zo gurin ta ya nemi izini domin sun yadda ta bi su komai matsayi a gidan Annabi amma Zainab in aka tashi buga za ta ce za mu zo a tafsirinmu na sati mai zuwa ai za ku ji ko nan gaba ai ita ce wadda wato aka tattauna a kan jama'a suratul azab falamma qada zaidu min hawa dan zawajna ta zainab binti jaki saboda tana ganin cewa wata da ana buga ta ce aisha ba ba abin da yake bi in kina tsammanin cewa an auro ki budurwa ni ba budurwan nan tace kuma wato duk da bazawara na zo amma ba abin da zaki nuna mun a kananan shekaru da sura da kaza da kaza tace kuma in kina tsammanin cewa ke budurwa kika zo sabuwa ni kuma daga sama Allah ya daura aure na da wannan take kin mata in ta faɗi wannan Aisha shiru take domin auren tace ke auren ki wasu da ke ne suka karɓi sadaki suka bayar amma ni daga sama aka daura nawa auren To shi sa idan aka taso ita Zainab tana jin cewa ita ma ta kai karanta ya kai tsaiko. Kun gani a nan da ta zo ita ba ta nemi izinin Aisha ba. Sai ta zo ta kafa nata tantin kawai. Wa'annan dalilan abubuwan ba ake so musamman wanda yake da wata ɗaya zai ƙara ta biyu sai ya samu a fikirori irin wa'annan dole sai ka ƙware. Shi ne in baka san irin wa'annan ba shi ne za a zo ka zo ka ce wa sun sa ka ciwon kai sun hana akwai bawan Allah da yake wani zai tattara su duk tafi gidan wallahi duk za ku tafi gidan sai na ce masa ai ba maslaha ba ce zaman ka kai kaɗai ma ai ba maslaha ba ce domin wanda yake da aure ya haihu da zo ya zauna shi kaɗai yanzu ai matsaloli ne da yawa za su hau shi da breaking sannan matsalolin da kake gudu yanzu ba barin karashi ba domin wahalhalun ƴaƴanka ba kai sa a kyale ka ba sannan matsala ta faru in ba ka da matsalar tare ta fara a ungoku in baka da mata za a iya zargin ka haka ne duk wannan problem din sunan ka haska ba nace to in ka kalli wayannan gwara ka zauna da iyalinka kawai ka zama dama alƙali ne ai duk mai mata biyu ai ya san shugabanci ya dauko to saboda haka ka ga da yana tuntu jai shi za aka ce ba a zuwa ba za ka zo ka gaya wa mutum yanzu za ka yi wa mutum fatawa ka zo ka ɗauko matsalar na na Zainab da Aisha da Ummu Salama duk ka yi bayani wai kada wa mutum bayani akan gidan aure ka ce wai duk shi zai yi a gidansa ba kai ba adalci ba domin gidan Ummu Salama annabi ya shiga ɗabi'a da yake mata daban yadda yake yi a gidan Nana Aisha daban yadda yake a gidan Zainab bin Jahsh daban saboda haka lifestyle ɗin gidan wani daban na gidan wani daban kawai dai formula ake ba wa mutum amma ba sai ake yi mutum ya zo ya kwasa duka in haɗa da ummu salama da Zainab zai in kai mata ta guda ɗaya kai ma baka yi adalci ba sauka za ka ga wanne ta fi dacewa da shi ita a yanzu sai kai mata shikenan to kaga falamma asba annabi sallallahu alaihi wasallam ra'al akhbiya annabi da waye gari sai ga kaimomi an jera masu kamar wanda za a yi sauka an jera kaima ga wata ga wata ga wata kowace kuma ka san so take a shiga ta ko yawwa drama ce fakani zai ce ma hada annabi yake me zan gani me haka ba uku bira sai aka bashi labari ya ga abin da ya faru ita na da aisha ita ta fara kafawa sannan ita kuma ita na da wato an ta ne izini gurinta ita kuma na da zai ta zo ta kafa da kanta فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي يجي لزو البر البر ترون بهن yace yanzu ku dan Allah wannan abin da kuka alkhairi kuke nufi da wannan kame da yau suke nan alkhairi kuka da fata irin wannan ne kai ma ma ta gwan lokacin zaka ce akwai abin da za ma wallahi tarko akai ba kai ka san cewa wannan abin da aka yi an yi ne don wata manufa Allah kuka nufa kamar mutum ya zo ya ce Allah kuka nufa a wannan abu Allah kuka nufa ku ji tsoron Allah sai annabi ya ce albir turauna bihinna wannan abin da kuka yi alkhairi kuke nufi da wannan domin albiru yana nufin duk wani aikin alkhairi shine albiru kaga da ya danganci mata annabi sai muka ce alkhairi da matan gari ne sai mu ce Allah kuka nufa ko shi ne abin da ake magana cewa malam akwai wa malam dabin magana da za ka yi gabatar annabi ballantana kuma annabi ba sallallahu alaihi wa sallam to to shi ke to wannan shi ne to ana nan bakala yake ma ha za fa ku bira bakala albiru turawna fa taraka al-itikafa sai annabi ya hakura da itikafin ba dalika shar a wannan watan bai yi itikafin ba kun ga maslaha ko domin wallahi in aka yi in ma ta kafa ajran min jawal sai ya haƙura sai watan shawwal ya raba sallallahu alaihi wasallam wannan ma bai yana cikin abin da ake nuna wa mutane yadda mutum zai ta zamantakewa da iyalinsa hadisi na gaba babu linjihadi bil ajr al awakir min shahr ramadan saura mulki daya ana aisha radiyallahu anha babu da yake kana wajen zage dantsi a goman kanje na ramadan ana aisha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan da kalal ajr shadda bi zarahu annabi ya kasance idan goman kanje ta zo sai ya zage dantsi wa ahya lailahu ya raye dararansa gaba ɗaya wa ai kaza ahlahu ya kafi iyalansa duka to a ce a watan karshen goman karshe duk yadda kake bauta Allah ka rika tashi kuma ba ta tashi a wannan dararan ka ce a tashi a bauta wa Allah wannan shine wato karshe a wannan kitab da muka zo na kitabu siyar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki da ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunayen kyawawa ko mun gaba ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya biya kowa bukatun zana alkhairi za ku ga wayannan abubuwan da ake ta karawa na media din ma da media kusan ɗan uwa da muke tare da su a cikin wannan group din wato su ne suke ta wannan hoɓɓasan kamar yadda muka faɗa a baya mun yi budget na miliyan ɗaya da wani abu Allah ya taimake mu yanzu mun yi nisa gaskiya abin da ya rage ne na ɗari shida da sittin da bakwai ba muna samun gudunmawa sosai daga gurin matasanmu da wato sponsors mu waɗanda suke agaza mana ba dare ba rana muna godiya gare su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara yawaita mana irin su domin ko shakka babu da'awa tana tafiya da ire-iren waɗannan annabi alaihi salatu wasalam lokacin da yake da'awarsa za ku ga an samu wasu zakakurai da suka ji cewa duk abin da zai taso na kuɗi su za su shi ya janyo da awa sai karfi da yana abu bakar shi ya rika yawo duk su gilmira wato su su wato sauran sahabbai da aka samu da yawa waɗanda shi ya su bilalu ibn ajira ba shi ya yanto su da kuɗin sa suka yi na usman in aka je kuɗi wani guri za a ce kaza sai na usman sai shi zai shiga to wa'annan abubuwan gaskiya haɗa karfi da karfi ake dawa da karfi muna fatan ire-iren wayannan da muke da su Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkai kun ga tun a baya na ja faɗa hatta kafin mu zo wannan gabar hatta abin da ya gabarkan littattafai mun samu wasu masu hali hannu da juni da suka rika tallafawa akwai waɗanda karatuttukan da muke da su a nan dalilin littattafan da aka ci siya a baya wallahi shi ya janyo mutum ya koma karatu akwai wanda yana so ya karatu ba shi da ikon siyan littafi amma mun samu wasu da suka rika ɗaukar nauyi wanda da yawa na san fuskokin da da yawa dalilin littattafai su komo karatu kuma suna nan yanzu na karatun suna amfanarwa kuma to wannan shi abubuwan da al'umma take bukata ko shakka babu kuma irin wayannan abubuwan shi yake za ba yara ta bari ba za su faɗa harkar wannan tamorancin ba yaro ne yana zuwa makaranta mataki baya da za ya faɗa hannun wayannan yan kutuku babu wayanda za su rika siyan masa da imanin su zubar da shi to muna roƙo Allah madaukakin sarki wayannan bayan Allah da suke sai yi mana tawayya ta ko kayan nan ba kawai aiki ne domin yanzu kayan har mun fara tunanin wannan kayan ko ba kurkura za mu siya wannan gaba a fara ɗibo su saboda haka muna roƙo Allah madaukakin sarki kada ya gajiyar mana da su Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya haɗa mu cikin ladan gaba ɗaya Allah ya haɗa mu a jannatin firdausi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa shi ta hatta wannan fitinar da kuka ga ta iya mutuwa duka gaske aiki ne domin yau aka yi wato aka yi kwamishin center aka gabatar da ita saboda haka yanzu yana cikin aiki idan Allah da aka zo a yi gabatar da ita kuma aka yi ruwa to saboda haka ana aka gabatar da ita da wannan sabon tribal center shi ma yau aka yi kwamishin ɗinsa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alheri da yawaita mana irin su kada Allah maɗaukacin sarki yi wato ya gajiyar mana da muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatun sa da alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ya yaye mana masu neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ka yi shiga lamarin waɗanda suka sa aure a gaba da aure a sauko a gaba Allah ka tallafa mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma kunna fiyatina ila ta'atika wa la tukilna ila anfusina tarfata ayn aw qalla min dhalik اللهم أسر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أنا